نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله وقول في السفر شيكنا babun fissalam malam ya ce wannan babe yana bayani dangane da wato hukumcin yin sallama a cikin addini na musulunci da kuma bayanin yadda ake yin ita sallamar da kuma shi wanda aka mai sallama yaya zai faɗa wajen bayar da martani zuwa ga shi wanda ya mai sallama walisti izan da kuma bayanin hukuncin neman izini cikin shiga gidan mutum ko kuma wani guri na mutum wanda yake ɓanta da shi da kuma yanda ake neman izini idan za a shiga wajen mutum wattanaji da kuma bayanin hukumcin tattaunawa da mutane biyu za su tashi su yi su bar mutum ɗaya a gurin su je su share ɗaya su dinga kukus-kukus ko kuma mutane suna zaune sun kai su goma amma a ciki akwai mutum ɗaya wanda bai jin larabci su taran nan duka suna jin larabci kai tsaye a juya yare na hausa a maida shi larabci bayanin yin hakanan a cikin addini na musulunci walƙira'ati da kuma bayanin yanda mai karatu ya dace a ce ya karanta alƙur'ani wato siffar da ya dace a ce mutum ya yi karatun alƙur'ani da ita waddu'a'i da kuma wato wannan babe zai yi bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yin addu'o'i waɗanda suka tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wal ƙauli fi safar wa zikirin lahi ko? Wa zikirin lahi sannan kuma wannan babe yana magana a cikin bayanin wato ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, bawa ya yawaita ambatan Allah tabaraka wa ta'ala, lailan wa naharan, sirran wa jaharan, ƙiyaman wa ƙu'udan, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Wala ƙauli fi safar da kuma bayanin addu'ar da mutum zai yi lokacin da zai shiga halin bulaguro. da kuma addu'ar da zai yi idan yana cikin bulaguro da kuma addu'ar da zai yi lokacin da zai dawo daga wannan bulaguro ɗin. To wannan babu ya ƙumshe su ga baki ɗaya. Na'am.
ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها Malam ya ce wa raddu salami maidowa sallama, idan mutum ya yi maka sallama mutum musulmi zai huce nan ya zo ya yi maka sallama, to ka maida mai sallama wannan wajibun, wato haƙƙi ne na ɗan adam wanda yake da a kanka, wato haƙƙi ne na musulmi wanda yake da a kanka idan ya yi maka sallama to ka amsa mishi, wato sunna ce wanda take mai ƙarfi. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi. wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Za Allah ya ce, Haƙul Musulmi, alal Musulmi, Hamsin. Wato, wannan ruwaya ce ta Bukhari da Muslim. Haƙƙin Musulmi a kan ɗan uwanshi Musulmi guda biyar ne, wanda yana daga cikin wannan haƙƙi na Musulmi a kan ɗan uwanshi Musulmi. Za Allah ya ce, Iza laƙitahu fasallim alaihi. Idan ka haɗu da shi, to ka ce da shi assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu walibtida'u bihi sunnatun wato farawa da sallama mutum idan kuka haɗu da shi ya fara yin sallama ko kai ka fara yin sallama wato wannan sunna ce wanda take mai ƙarfi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani a kanta kamar yadda yake cikin haditsai nashi hakanan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alƙur'ani wa idha huyyitun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha muraghabun fiha wa alaikum assalam wa rahmatullah muraghabun fiha kuma an kwadaitas an kwadaitar a cikin yin sallama wato yin sallama tana da kwai wato fadala mai yawa tana da kwai daraja mai girma kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wata rana yana zaune wani ya zo ya ce da shi assalamu alaikum manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa mai wannan sallama ya ce da shi ijilis laka ashirin wato samu guri ka zauna kana da lada goma kash wani ya zo ya yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce wa alaikum salamu wa rahmatullah ya ce ijilis falaka ishirun ya ce samu guri ka zauna kana da kwai lada ashirin kash ko guda ba a rage maka ba wani ya zo shi shi kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce da shi ijilis laka tsalatsu wato bayan ya amsa mai ya ce samu guri ka zauna kana da kwai salasu na hasana kana da kwai kyakkyawa talatin kash ko ɗaya ba a rage maka ba wato wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani akan yadda fadula ta sallama take na'am والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم malam ya ce wassalamu to yanda ake yin sallama idan mutum suka haɗu da ɗan uwanshi musulmi yanda ake yin sallama shine an ya ƙulal musallimu sawa'an arrajul awil mar'a wato wanda zai yi wannan sallamar namiji ne ko mace ce ce to zai ce assalamu alaikum bil alif wallam fi bidayati assalam wato zai zo da alif da lamun a farkon sallamar tashi ya ce assalamu alaikum na'am ويقول الراد وعليكم السلام wa ya radu wanda zai mayar mai da martanin zai amsa mai da wannan sallamar da ya yi shi kuma zai ce wa alaikumus salam wa alaikumus salam haka zai faɗa
أو يقول سلام عليkum كما قيل له aw ya ƙula ko kuma ya ce salamun alaikum salamun alaikum kama ƙila lahu kamar yadda aka gaya mai wato imma ya ce wa alaikumus salam imma ya ce salamun alaikum wato tunda Allah ya ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko kuma kumayar da ita kamar yadda ta zo muku to amma shi wanda zai fara sallama ba zai ce a salamu alaikum ba imma ya ce assalamu alaikum bil alif wal lam imma ya ce salamun alaikum an gane ku idh dakhalu alaihi fa qalu salaman qala salamun qaumun munkarun kamar yadda ya zo cikin kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da jakadun allah wanda allah ta'ala ya turo su wajen shi na'am وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته malam yace wa aktharu ma yantahi salamu wato mafi yawan inda sallama take kaiwa ƙarshe wato ƙarshen sallama wajen tsawonta tantahi ila albaraka tana tikewa ne zuwa ga albaraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato wannan shine ƙarshenta ziyada akan hakanan wato ba a samu ittifaki na malamai akanta ba waɗansu suna ƙarawa a kan nan suna walhadiyatu ra'ihat kamar yadda al'imamu malik ya kawo a cikin muwaɓa can ƙarshe-ƙarshe insha Allahu ta'ala za mu karanta an gane ko? an ta ƙula firar dika kuma sai ka mayar da martani wajen mai da sallama da za ka yi sai ka ce wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wato bayan an maka sallama imma kamila imma naƙisa kamila ita ce wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na sakwa ko assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah to kowace daga ciki aka yi maka kana da damar ka yi ta ƙarshe ɗin nan wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am wala taqul fi raddika salamullahi alaika amma idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to bai dacewa a gare ka kai wanda za ka mayar da wannan sallama ka ce da shi salamullahi alaika bai dacewa ka gaya mai haka saboda idan ka ce mai salamullahi alaika wannan sallama ce ta matattu in ya san abin yadda yake he ce kashe ni kaiwa ne za ka ce min salamullahi alaika abin da muka sani a shari'a shine in ma ka ce min wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatu ko ka ce mini salamun alaikum na'am wa idza sallama wahidun min al-jama'ati ajza'a anhum
wa idza sallama wahidun min al-jama'a idan mutum guda ɗaya tal daga cikin jama'a yayi sallama mutum guda ɗaya tal yayi kokari yayi sallama za su huce sun kai su arba'in. mutum ɗaya ya ɗago muku hannu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ajza'a anhum ya sauke wa wannan jama'ar gabaki ɗayansu ba za ku zargi wani ba ku ce da shi kai da za ka huce ta gurinmu ko sallama ba kanmu ba wato ya sauke wa waɗannan jama'ar gabaki ɗayansu amma in ya zama to a cikin jama'ar nan gabaki ɗaya ba wani wanda ya muku sallama to kuna da damar ku yi musu rara ku musu rarauka ku ce musu abin da kuka yi ba ku kyauta ba za ku wuce ko sallama ba ku mu ba na'am wa kazalika in radda wahidun minhum hakanan idan mutum guda ɗaya tal daga cikin jama'a ya mai da sallama shi ma ya sauke wa sauran da aka zo aka yi mana sallama mun kai mu ashirin a guri a zaune ɗaya daga cikinmu sai ya amsa to ba zai yiwu ba shi wannan wanda ya musallamar ya dawo ya ce kun aka muku sallama buka amsa sai wanda kuka ga dama ku ya ce to ai wane ya amsa maka kuma shi kuma dama mai da sallama gare mu mu duka mu mustahabbi ne ɗaya daga cikin mu in ya amsa maka shi kenan ya fitar da haƙƙin wannan sauran duka mustahabbi ce wannan yana nuni akan cewa ashe yin sallama in jama'a za su wuce duka za su iya yi muku sallama kowa zai iya muku sallama hakanan kuma kowa zai iya amsawa amma in ɗaya daga ciki ya sallama ɗin ba dole bane sai sauran sun yi haka nan in ɗaya daga cikin ku ya amsa ba dole bane sauran sai sun amsa na'am wa yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-jalisi wal yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi ar-rakibu wanda yake haye wanda yake haya a saman abun hawa yana tafiya a saman babur ne yana tafiya a saman keke ce yana tafiya a saman mota ce to wal yusallim alal mashi to sai yayi sallama akan wanda yake tafiya akan sayyada wanda yake tafiya da ƙafafun shi to shi shi za a wa sallama saboda a wannan guri shine ƙasa shi kuma wanda yake haye ko da akan keke ne yake wato ya ɗara wanda yake tafiya a ƙafa sauƙi saboda shi mai tafiya a ƙafa shi za a tarro to shi za a yi wa sallama walmashi alal jalis shi kuma wanda yake tafiya a kan ƙafafunsa shi kuma sai ya yi sallama ga wanda yake zaune an gane ko in ya zo zai huce ta wajenmu shi zai yi mana sallama ba mu za mu mai sallama ba wannan ita ce ƙa'ida ta sallama to amma idan ya zamanto shi wanda yake tafiya a saman keke saboda yana ganin mai tafiya a ƙafa wani galabaitacce ne baya da wani galihu bai mallaki komai ba ba zai mai sallama ba da yazo zai huce shi mai tafiyar a ƙafa ya mai sallama ce salamu alaikum abokina muna lahiya wato ya zo da alif da lamun an gane ko kada irin ta malam makin an gane to sai sai ya mushi babu laifi ko kuma mu muna zaune muka ga wani zai huce ya rabu da mu kuma ya wayo wajen mu mai sallama wannan ba laifi
wal musafahatu hasanatun
malam yace wal musafaha bayan an yi sallama da juna an yi wa juna sallama to almusafaha gaisawa da juna baiwa juna hannu a gaggaisa wannan shi ma mustahabbi ne wato ana so ya zamanto idan ka yi wa ɗan uwanka sallama kuka haɗu da shi to ka ba shi hannu ku gaisa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah ya ce ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa wato ba waɗansu musulmai guda biyu da za su haɗu idan suka haɗu suka yi wa junansu sallama kuma su gaisa face sai an gafarta musu laifuffukansu kafin su rabu da juna kafin ɗaya ya yi gabas ko ɗaya ya yi yamma ko ɗaya ya yi gusum ɗaya ya yi arewa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu laifuffukan da suke kwashe da shi ƙanana an gane ko sannan kuma ya tabbata a hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalamu an yi mai tambaya ɗaya daga cikin sahabbai ya mai tambaya ya ce da shi an rajulu bina a yanhani lahu ya ce la a yi safi hu fa yi sallimu alaihi fa yi safi ƙala na'am wato shi zai miƙa mai hannu ya mai sallama su gaisa ya ce da kyau da kyau na'am وكره مالك من معانقته وأجازها ابن عيينة وكره مالك المعانقة الإمام مالك Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato, karihal mu'anaƙata ya ƙyamaci runguman meniya, irin mutumin da kowa kwan biyu ba ku haɗu da shi ba, rabanka da shi ya kai shekara guda ko shekara biyu. idan kuka haɗu da shi saboda farin ciki wato ku haɗa kafaɗa da kafaɗa da shi kafaɗarka ta dama da kafaɗar shi ta dama su ɗan haɗu kafaɗarka ta hagum da kafaɗar shi ta hagum su haɗu wannan al'imamu malik wato ya karhanta yin haka nan an gane ko amma kuma wa ajaza habnu uyaina wato al'imamu sufiyanu bin uyaina ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ya yi wa addini na musulunci hidima sosai wato ya halitta yin almu'anaka duba da cewa ya tabbata a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu an yi hakanan ɗin to da haka al'imam sufyan ibn uyaina shi yana ganin ta halitta saboda almu'anaka a cikinta malamai suka ce akwai in ya zamanto kowa da kowa ne za ku yi da shi akwai wanda zai zamanto kama a cikin yi da shi din za ka sunkuya sosai wanda shi kuma sunkuyawar nan sosai ita ce shari'a ba ta yadda da ita ba an gane ko sannan kuma zai iya zamantowa ya zamanto akwai a neman tabarruki da jikin wani wanda wannan za ka ce ni da jikin wani jikina ya haɗu da na wani ma har ka raka alfahari da wannan to shi kuma in dai ba jiki na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba ne wanda nasi ya tabbata akan cewa wato ana matsa jiki nashi wani yana matsa jikin shi da na annabi saboda ya goge albarka ka matsa jikinka da na wani wanda ba ka da tabbasa akan albarkar wannan to wannan shine abin da shari'a ta musulunci ba ta yarda da shi ba shi yasa al-imamu malik ya rufe kafar ya karhanta al-mu'anaka din amma sufiyanu bin uyaina ya ce ba laifi mutanen da kaman kake musu kyakkyawan zato babban malami babban shehi kana mai kyakkyawan zato ba laifi za ku yi almu'anaka da shi ko musamman idan aka samu dulul ahad tsakanin kai da shi an kwambi ba a haɗu ba ba laifi za a yi haka nan na'am وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه مالا يتي وكره مالك تقبيل اليد al'imamu Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, hallo ya karhanta wato mutum ya tsotsi hannun wani shi, an gane ku, ya ya sumbaci hannun wani shi ya ce da Allah ba na hannunka in tsotsa wato wannan shi ma al'imamu malik ya karhanta haka na to a nan malamai suka ce kowane hannu amma waɗansu daga cikin malamai suka ce al'imamu malika hannun da ya karhanta tsotsa wato shi ne hannun mutumin da ya zamanto ba ka da tabbas akan nagartar shi ko kuma akan amfanar shi ga al'umma amma in ya zamanto malaminka ne ko shehinka ko mamarka ko babanka wannan kowanne daga cikinsu za ka iya tsotsar hannunsu kamar yadda malamai suka faɗa wa an kara maru ya fihi al'imamu malik wato dukkan hadisan da aka rawaito a cikin mas'alar ta ƙabilul yad al'imamu malik wato ya yi musansu wato shi yana ganin ba su tabbata a wajen shi ba na'am ولا تبتدأ ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على زمي فلا يستقيله na'am malam yace wala tubtada ul yahudu wan nasara bisalam idan aka haɗu da kiristoci ko yahudawa to ku musulmi ba za ku fara yi musu sallama ba ba za a fara yi musu sallama ba saboda idan kuka haɗu da musulmi ɗan uwanka da kai da shi za ka iya mai sallama shi zai iya fara maka sallama to amma za ga wani shi saboda girman kai ya ce ni ba zan fara yi mishi sallama ba yana ƙasa da ni kuma in mai sallama sai dai shi ya muni to haka na a cikin yahudawa idan ka fara yi musu sallama za ga wani ya ce mu ai sai dai su mu sallama ina matsayin mu da nasu mu za mu sallama me suka mallaka wanda ba mu da to da haka ba za a fara yi musu sallama ba an gane ku saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da yin hakanan ɗin la tabu da ul yahuda bin nasara la tabu da ul yahuda walan nasara bis salam fa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi manzo Allah ce kada ku fara wa yahudawa ko kiristoci sallama idan kuka haɗu da su idan kuka haɗu da su a kan hanya to ku yi kane-kane a tsakiyar hanyar ku hana su bin tsakiyar hanyar sai dai su bige shi haka manzan Allah ce in kana kan moto yanzu zai huce to ka yi ƙoƙari ka tsaya a inda kake a tsakiyar hanya sai dai shi ya goce maka amma kal ka bashi hanya in ka ka bashi hanya sai dai shi yana saman mota ne kai kana kan moto to dan kala kala yi matsala an gane ko faman sallama ala zimmiyin fala yastaqiluhu wato dukkan wanda ya yi sallama ga kafirin amana tunanin shi musulmi ne yazo zai huce ta kohar gidan wani abokinsu sai ce assalamu alaikum sai bayan ya huce da ya tarra wancan jama'a abokan shi sai suke cewa kaga wannan kirsa a kohar gidan ko kuma ya ya mutsa ce wani kirsa kuma a ce kola gidan alhaji wani ai akwai wani kirista yanzu yana zama ya dora shi a nan ce na gan shi har sallama ku na mushi na ya tsammanin musulmi ne to fala yastadiluhu ba zai zobe mishi wannan sallamar ba ba zai dawo ba wajen shi ce wallahi da na san kai ba musulmi bane ba na maka ba sallama mai domin sallama ta a ya kyale shi ya tafi kawai ya sha an gane ko saboda a nan shi wato galibin zaton shi shi ne musulmi ne to yanzu ba zai dawo ba ya ce ya tasa wannan sallamar da ya mashi taɗazu ya ce na tasa wannan sallamar da na maka taɗazu na'am wa in sallama alaihi al-yahudiyyu aw an-nasraniyyu falyaqul alayka wa in sallama al-yahudiyyu alaihi idan kirista ko ba yahude ba yahude aw an-nasraniyyu ko kirista sallama alaihi ya yi sallama ga musulmi to fali ya ƙul alaika to wannan musulmi idan zai mayar mai da amsa zai ce da shi alaika wato saboda kirista da kuma yahudawa na zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam idan suka zo za su mai sallama suna cewa assamu alaika assamu alaik an gane ku? wato assamu alaik sai su cire lam kenan suna nufin mutuwa ta tabbata a kanka shine assalamu alaik to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wa sallam idan suka zo ka ce assalamu alaik ya ce wa alaika eh abinda kake fata din ya fada kanka an gane ko shine wa alaika to amma in ka tabbatar da cewa sallama suka yi irin yadda musulmi yake yi maka sallama suka ce assalamu alaikum ko assalamu alaika to za ka mayar musu ne da amsa irin yadda kake mayarwa da musulmi amsa an gane na'am ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك malam yace wa man qala dukkan wanda ya faɗa daga cikin musulmai cikin mayar da sallama ga kirista ko ba yahude ya ce da shi alaika silam ya ce assalamu alaik ya ce da shi alaika silam bi kasri sin da yi wa sin din nan wasali ƙasa wahiyar hijara wato alaika silam wato a kanka duwatsu wato duwatsu su haɗa maka to shi ma faƙaɗi ƙila zalika haƙiƙa an faɗi haka nan ɗin an gane ko? na'am alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala